الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ashirin da bakwai ga watan zulka'ada shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in bayan hijira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da talatin ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da sha tara miladiya idan ba a manta ba kuma yadda aka yi ta doguwar gabatarwa da kuma godiya wanda laraba suna cewa la shukura alal wajib la shukura alal wajib wai abin da yake wajibi baya buƙatar godiya wannan ni a waje na karatu yi wa kai yi wa kai ne saboda akawuntin da kake cikawa na lahira kuma wato baka san a cikin ayyukan da za ka yi baka san wanne Allah zai karba ba yawa saboda haka inda yi wannan ce na ma nuna yi maku da wajen yin lai la nuri da minkum jaza'an a wala shukura muna fata Allah ya karba ayyukanmu gaba daya muna cikin kitabul masajid kamar yadda ya faɗa hutu da muka tafi na azumi sannan kuma mun yi darasi 47 za mu tashi na 48 za mu tashi babu sujudi tilawa babu sujudi tilawa babin da yake magana akan wato yadda ake yin sujjada ta tilawa idan ba ku manta ba hadisi Abu Huraira annabi alaihi salatu wasalam ya gaya mana cewa idan dan adam ya zo waje ya karanta sujjada ya zo aya ya karanta sujjada kamar yadda ake da su guda goma sha biyar alkur'ani to shi dan yana wato turbata hancinsa a ƙasa ya ruga da gudu bayan kiran sallah mun yi kiran sallah a baya idan shi ne ya yi kiran sallah ko ikama yana jurawa da gudu ya ta tuta to banda wannan ma akwai hadisi da ya tabbata daga Abu Huraira annabi yana cewa dan adam ya biya aya sujjada mutukar yayi sujjada sai ta zalla shaytan ya buki shi kuma sai ya dai ba da ya kuka ya rika cewa ya kai kansa an umarci dan adam da yin sujjada yayi sujjada ne ba an umarce ni da yin sujjada na ki shi dan adam da yi Allah zai bashi aljanna ni kuma da nake za a bani wuta aka ce dan yake mana dai ran da kai sujjada dai ran da mutum yayi sujjada sannan sujjada zance mafi inganci wato sunna ce mustahabba ba wajibi bane ita jumhur gaba daya malamai sun tafi akan haka imamu ahmad imamu malik imamu shafi amma imamu abu hanifa a gurin da sujjada wajibi tana zama wajibi lokacin da wanda kake sauraro yayi ko wanda kake bi sallah in yayi sujjada dole kai ma kai in sauraron sa kake yayi dole kai idan bai ba imamu abu hanifa yake to ya dauke ma ba dole kai amma in bai yayi dole kai amma nan san jumhur ya fi inganci kamar yadda zamu ji idan mun biya nan gaba kuma annabi alaihi salatu wassalam sai da Umar ya yi sujjada a cikin suratul Nahl a wata juma'a lokacin da ya zo ayar sujjada ya sako ya sujjada a kan mimbar wata juma'a da zama kuma mai mai gada ana shirya ga yin sujjada aka ganewa sai ke na yi muku haka ne don nuna muku cewa ba wajibi ba ita sujjudi tilawa sai dai ko dan jinan ne kuka aika ya laga masa bana domin idan kai je nan zai yi kuka yadda ya ma bukuli ya sa mahaifin ka ya fito daga aljanna to kullum ka tashi nan kuka shi ne ya fi dace to sai ne yake cewa a hadisi na ɗari uku da talatin da takwas an bi na umar radiyallahu anhu ma an karɓo daga abdullahi dan umar allah madaukakin sarki ya ƙara musu yarda قال يتي قال النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة annabi alaihi salatu wasalam ya kasance yana karanta mana sura fi hattajira a wannan surar akwai sujjada za a zo kanta akwai sujjada amma kuma me fa yasjudu sai annabi ya sujjada wa nasjudu abdullahi dan wani tumu ma dai sai ne wata ila wannan shine dalilin abu hanifa tunda annabi yayi kowa yayi to dole yace hatta ma yajidu ahaduna mawdi'a jawhati saboda yadda kowa yake kokarin yin sujjada har wasu ba za samun gurin da za su tsora gobe aga wannan yana nuna ba kamar zaman majalisi suke inda zama ne ga sallah misali an zo an kewaye annabi alaihi salatu wasallam duk ana gaban sa shine ya janyo amma inda zama ne na sallah kaga akwai space din da za ka yi kowa yana gaban sa to zama ne na majalisi duk ana zazzauni zama na ladabi na ɗaukar karatu a gaban malami to irin sa haka zai zama su an yi sujjadar wasu ma ba su samu gurin da za su kai gojin su ba to wannan shine abin da wato ya tabbata a wannan hadisi kamar yadda Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin kitabu sujudul Qur'an babu man sajjada li sujudil qari Imam al-Bukhari ya fitar da wannan hadisi akwai ruwayar Abdullahi dan Abbas wanda bai kawo ba a wannan littafin yake cewa wani bawan Allah ya zo gurin Annabi alaihi salatu wasallam yana cewa ya ma'aikin Allah na ganni jiya da daddare ina bacci yace a baccin sai na yi barci ina sallah a wannan lokacin yace amma a bayan wata bishiya nake sallah yace a me yana yin kawai ina zuwa kan ayar sujjada sai na sujjada yace ita ma wannan bishiyar sai ta yi sujjada saboda nayi yace da mafarki na daga wannan yace sai na ji bishiyar nan tana cewa Allahumma kubli biha indaka ajra wa da'ni biha wizra waj'alni indaka dukhra wa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min 'abdika Dawud shi da yana cikin addu'o'in su da aiko da ake yi sujudu tilawa in ka duba ita da musulun ɗin kaza daga wannan addu'a shi ne abin da take faɗa ita wujiyar tana cewa ya ubangiji ka rubuta min lada a wajenka duk laifina da yake kai na Allah ka ɗauke mu kaga wannan bishiya koyarwa take domin bishiya laifin da take koyarwa take dan a koyawa mu ƴaƴan annabi Adam cewa mu koyi yadda ake yin addu'ar sujudu tilawa waj'alni wato wada'alni bi hawzran waj'alha li indaka dhukra Allah ka ajiye min ita ta zama ajiya wani ta gaji ne ranar alkiyama wa taqabbalha minni Allah ka karbi wannan sujada da ni kama taqabbaltaha min abdika Dawud kamar yadda ka karbe ta daga bawanka Annabi Dawud alaihi salatu wassalam aga wannan addu'a tana cikin sujudi tilawa duk da cewa sujudi tilawa idan kai sujudi tilawa ya halatta kai tanzihin da kake a cikin sallah ta wadanda amma idan kana da faɗin abubuwa da neman lada sai ka haddace wani da ire-iren amma idan ka faɗi kake subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la yayi sannan idan me jaradin da jaradin sujudin tilawa sai da alwala ko ko ko babu tambaya ta farko ce sujudin tilawa sai da alwala ake yin da ko ko ba alwala ana yi na ya kuwa juru ko ba ma yin sujuru tilawa ko ba alwala ana yi ko alwalan mustahabi sai kira sannan abu na biyu idan mutum yana zaune ya yi sai ya miƙe zai dawo ya sujjada ko ko yana zaune zai a masa yana zaune domin akwai malaman da suka ce a miƙe a dawo a zauna akwai wanda suka faɗa haka zo da haka wannan shine abin da ya shafi sujudi tilawa sannan gabas ake kallo ko ko ina za a iya kallo kare in bai to wai na abubuwan su ne abubuwan da suke da alaka da wato sujudi tilawa annabi alaihi salatu wasalam ya sujjada da ya karanta suratul nabi yana zuwa wani ayi ala'i bi rabbika tatamara ko hadha nadirun min an-nuzur al-ula adifat al-aziba laysa laha min duni llahi khatifa aba min hadha al-hadith ta'jabu wa tadhakuna wa la tabkuna wa antum samiduna fasjudu lillahi wa abu kowa da yake annabi yana da hujja hakka kure da suke kewaye da kaba ba wanda bai sujjada ba tsawon aukar hannu kowa dai dai mutum ɗaya ne zai ba wanda ya ruwa ya yake cewa na ga koya mutu kafuri zan a yakin bada ran kai shine uban ya dubi kala sai dai bo kasa duk manyan kafurai fa dole da dole zo da kowa ya kai gojin da kasa ba dan suna so ba Allah ya tankwara dole kowa zai yi sujjada shi sai ya ɗebo na kowa sai za a gojin shi ya ki kai gojin kasa sai ya ɗebo na kowa ya sa shine mai ruwa ya yake cewa na ga kiran da aka yi bada Allah ba kawai cikin sarki ya sa an wallahi lahira ya mutu kafi kuma ya tafi na salama da wannan shine a dunkule ya gani da abin da za mu ji nan gani da abin da ya jabi sujudi sujudi tilawa to bayan nan kuma sujudi tilawa guda nawa ce alqur'ani sha biyar tun daga ta fara daga suratul a'raf ta cike da suratu ne suratu ikra haka ne yawa suratu al-arab ta kare da suratu ikra a suratul hajji gurare biyu ne ake musu sujudi tilawa ina ji wannan suratul hajji ba wata sura da ake yi ko ita kadai ce suratul hajji gurare biyu sha biyar to a gurin imamu ahmad gaba ɗaya sha biyar din na ne musu sujudi tilawa duka shi da ra gaskara abun harabi sallah za ka ji inda aka zo gurin sujudi tilawa za su domin ƴan harabi lalata mazhabar Ahmad bin Hanbal kenan an fahimta saboda haka gaba ɗaya guraren ana yin sujudu tilawa guri goma sha biyar amma Abu Hanifa da yake wajibi ne a yi shi kuma guri goma sha hudu yake yi guda ɗaya yake wace suratu Dawud suratu Sa'id ita ce suratu Dawud wa qala rabi an wa ana da yazo bi kira nan bi baya sujada imamu Abu Hanifa guri sha hudu yake wa sujudu tilawa sannan imamu shafi'i shi ma gurin sha hudu yake yi amma shi ba a kaje cire ba sai zuwa guda biyun nan sai cire ta farko ta suratul hajj shi ba ya fada sujudu tilawa shi ko imam malik da ya zo manya sai ya zanto wato baya yi wa ta biyu a suratul gurin sha ɗaya yake wa sannan baya yi wa ta biyu a suratul hajji sannan jin mufassar daga kan mufassar zuwa kasa baya fada sujudu tilawa wannan ko muna dai a bidan qur'ani za ta rike daga mufassal daga ina mufassal ta ba awwal suratul min al-mufassal ko daga ina ta fara suratul hujurat wasu kuma suka ce kaf to tun da kan hujurat ko kaf har zuwa kasa har da wannan jini da ikra bi sunan rabbikal ladhi khalaq da kuma wace idan samamu jannar karhi a cikin ta uku kenan ko ga kuma suratul hajj in ka hada hudu na da alaramu mun ne sun mun ko suratul hujurat kaga da hujurat zuwa ga ko ka suratul najmi wadi ayi ala ya rabbika ta tabara fajru lillahi wa abudu ne daya imam bani bai wa sujjada in kana bin dan malikiya sallah ya zo wannan gurin ba zai sujudi tilawa ba eh gira sanan sai sai am ko da yake kafin nan mun ji a suratul hajj ta farko ta biyu baya mata sujudi tilawa sannan um suratul najmi biyu kenan ko sannan kuma sai suratul inshiqaq idan sama'un shaqqat na ne daidai gurin wa idza quri alaihim alquran la yasjudun saboda haka kar ga nan nan ma baya masa tilawa sai kuma suratul iqra karshe ko ya aya take nam wasjudu wa qatari ko saboda haka wayannan gurare hudu imamu malik baya musu biyu da tilawa haka yanzu muka zo za ka iya rikewa kawai yadda kake so na farko imamu ahmad duka shi za a ga kana bin harami ko kuma wato haramai ne gaba ɗaya maka da madina gaba ɗaya ake biyu ba wanda ake tsayawa sannan imamu abu hanifa sha hudu banda suratu dawud suratu sadi wa kana raki an wa ana baya imamu shafi sha hudu shi ma banda guda ɗaya a cikin suratul hajj imamu malik shaɗa banda ɗaya ta biyun suratul hajji da kuma mufassal gaba ɗaya daga suratul najmi har zuwa ƙasa gaba ɗaya baya wasu sujudul tilawa Allah ya dace da mu to wannan shine a dunkule abin da ya kamata mu sani dangane da sujudul tilawa to ake wannan a wannan hadisin zamu fahimci cewa gaba ɗaya malamai sun haɗa akan cewa wato sujudi tilawa akwai ta mashru'iyyatu sujudi tilawa duk malaman musulunci sun taba akan wato shar'antuwar sujjada tilawa ɗaya kenan sannan na biyu daga cikin fa'idar da za mu koya cewa wato ita sujudi tilawa sunna ce ga mai karatu da wanda yake sauraron ka ba wai dole sai mai karatun ba idan kana jin wani ya biya za ka iya yin sujjada fitikar kasan gurin sujjada shi za zuwa makaranta yana da fa'ida sosai sanin ma'anoni don za ga a ta a harami za ga sujjada da tilawa an tafi wasu wallahi ya sabu rukuni sai an ɗago za su gane kwata-kwata ba ba su ba rukuni ya kai ba sujjada tilawa da yawa za ka ta gani to da haka yana da kaga mu hafizin qur'ani ne kai ai wajibi ne wa ka domin duk ka san inda ake yi in ba ma baka haddace alqur'ani ba kana gane ma'anoni to insha Allah ta'ala abin da ake so ka rike ka rike cewa a azurul hajji ana sujudu lillah ana sujada to ka rika bin ma'ana za ga duk gurin da yake sujada ake za ga umarni aka yi a sujada shi kenan ka huta ko ya kai umarnin su sujada kafirai suka yi ko kuma kai umarnin ga annabawa ko wanda zai su cike bayan Allah ko kuma ga ba annabawa sun yi sujada a gurin duk inda yake in kana rike wannan ka huta in ko ba haka ba to ran da zaka tafi tahajjudi ranar sai ka duba ka ga ilu nawa ake yi ka gane cewa a raka farko idan ka ga liman ya tafi ba bari kuri yayi ba ko a waje kake sai ka tafi kai ma sujada ka amma dai ana rukuri biyu tabbas da yawa wasu suna rukuri biyu to mun gane wannan cewa mai karatu da mai sauraro wato a dukansu akwai shar'antuwar yin sujjada tilawa kuma a sallah ko wajen sallah sannan na uku sujudi tilawa ya halatta a yi ta hatta lokacin da aka hana yin sallah in dai ka karanta gurin sujjada za ka yi lokacin da aka hana yin sallah kaga wato gaban bayan la'asar ko lokacin da rana ta zo tsakiyar sama ko ko lokacin da ta hudu duk ba a salloli a wannan lokacin ba abin da mamaci to amma mai sujudi tilawa ya halatta yayi ya halatta sannan kuma a nan za mu fahimci a wannan hadisin cewa lallai sahabbai suna da kwaɗayi wajen koyi da annabi alaihi salatu wasallam ga shi wai hatta duk abubuwan da yake jira aka bibiya aka gano ya annabi yake aiwatar da su Allah ya ba mu ikon koyi hadisi na gaba an Abdullahi bin Mas'ud hadisi na 339 an Abdullahi bin Mas'ud kala qara annabi sallallahu alaihi wasallam najma bi makka to ga shi nan annabi alaihi salatu wasallam ya karanta suratul najmi a makka وسجد فيها وسجد من معه في النبي سجد a suratul najmi kaga mun ce imamu malik baya to gaji annabi ya yi sai dan Allah wanda sai ce gaira shaykhin akhadha kaffan min hasa banda wani tsoho da ya ɗebo wato ya ci ko hannu tafin hannunsa da tsakuwa au turabin ko ƙasa farafa'ahu ila jabali ya kawo ta gojinsa wa qala sai ya ce yakfini hadha ni wannan ya ibe ni ba zan kai wuri na kaza ba fara'aitu ba da zalika kutila kafiran abdullahi dan mafi yake wallahi na gan shi a yakin badar an kashe shi a wannan zamu kuma ya tafi da talaka wane mu wane mu bukari da muslim sun fitar a kitabu sujudul qur'an babu ma ja fi sujudul qur'ani wa sunnatiha hadisi na gaba an zai bin sabit shi ma wannan kaga zamu gane cewa yana hadisin yana tsoratar da mu dangane da girman kai gabar yin sujada domin wani wanda yana sa mutum ya mutu babu imani sannan kuma sujudu tilawa tana nuna girmama Allah domin duk wanda ya sujada girmama Allah yake zuwa yi saboda haka ya kamata har ya ga mu duk ne wanda yake sauka duk wata ko duk wata biyu in ba hajji biyu ne in hajji ne ba ga aiki duk zafi ne ba ko domin kaloli da kuma yin nan da ba da jami'a kula kullum annabi yana biya ranar farko annabi yana biya da rasuwar fatiha zuwa karshen da jari rana ta biyu ya karanta da rasuwar fatiha zuwa wato karshen suwar tsoba rana ta uku annabi ne zafi kula zai fara karatu da rasuwar yunus har zuwa suwar tsoba suratul zuwa suratul eh suratul um na hadi kenan ko sai ya gama da sannan zai fara ta hudu daga suratul isra zuwa suratul zuwa rana ta biyar ko sannan rana ta ta hudu kenan rana ta biyar daga suratul zuwa har zuwa suratul dawo suratul safati ne wa safati rana ta ƙarshe kuma daga safati a ta shida kai rana ta shida sai karanta daga wato wasafati zuwa suratul qaf ya ji mufassara rana ta kace kuma ya karanta daga qaf zuwa nas duk sati annabi ya ce akai karanta qur'ani ila sa'ada na malam Abdul Mutin ibn Muhammad ibn Abdul Rahman al-Qasim malami ne a harabi zaka ga ya rubuta yana cikin malaman da suke ta tahajjudi a a haramin madina abdulmutin ibn muhammad ibn abdulrahman al-qasim babban alƙali ne kuma hafizin qur'ani babban malami to yayi wani littafi mai kyau yana da kyau da da siya to sai yake cewa an zai da bin sabit na hadisi na 340 ana ana ibn yasari annahu ta'ala zaid bin sabit radiyallahu anhu ya tambayi zaid bin sabit Allah ya kara masa yadda kaza ma annahu qara ala nabi sallallahu alaihi wa sallam an-najma to sai zaid bin sabit yake kaza na karanta Qur'ani a gaban Annabi alaihi salatu wasallam na karanta wa suratul najm falan yasjud biha da kuma na karanta Annabi bai sujjada da aka zo karshen sura wata kila wannan Imam Malik ya yarda shi yarda tun da Annabi bai sujjada a nan ba sai shi to ba sai an yi sujjada a nan su kuma sauran da suka ce a sujjada sai sai hadisin da muka biya ko shi kenan sai a zauna lafiya amfanin faɗaɗa karatu kenan za ga idan mutum yana faɗaɗa karatun da ba zai rika rigima da mutane ba shine faɗaɗawa domin za ka gane cewa wanda yayi riko da kaza ne shi kenan kawai to abin da Imam Malik ya riko da shi kenan walam yasbir fiha bai sujjada ba nan bai sujjada a gurin ba wata kila shi wannan hadisin da yazo daga baya duk da sun inganta Bukhari da Muslim da Rawani to shi wannan hadisin da yazo daga baya a gurin da ya kafe wannan shi kuma wancan ka biya yana nan a matsayinsa ka zauna a matsayin cewa ba dole ba sai ka zauna lafiya wanda bai ba zai ba za ka dawo ba ta ko zai da gina tabi yana cikin kwara wanda suka tattara alkur'ani kuma manyan hafi za alkur'ani yana cikin mutum hudu baya baya ko yawa baya cikin mutum wanda annabi yake ko Qur'ani ne ba amma dai gangara ne ta bugo domin ya zo ne da kabilar banu Najjar kuma banu Najjar kun ga ai kawunnai ne yan uwan mahaifiyar Annabi alaihi salatu wasallam ne Amina din ne karanta tarihi ya san wannan ya zo gaba Annabi alaihi salatu wasallam a matsayin maraya ya zo madina sannan ya musulunta shi da iyalansa gaba ɗaya annabi ya musu addu'a shi zai da bin sabi amma kuma yadda rage a muku yana cikin masu takarar tsallabi wato da ƙarfin hadda ta ta wato ta ta alƙur'ani sannan shi sai na waka ya umarta ya je ta taro alƙur'ani saboda ya san gudun mota yake ba alƙur'ani sannan ya rasu bayan shekara arba'in da biyar shekara ta arba'in da biyar bayan hijira lokacin mu'awiya shi sa lokacin da ya rasu abu hurairah da yazo ya ji labari yana ji yace to mata ibru hadi da umma yace malamin wannan al'umma ya riga ya rasu sai yace wata kila muna sa rai Allah madaukakin sarki ya sa ibnu abbas ya gaji wanda ake ce zuwa da zuwa amma yana da zuwa kace da ai malamin al'umma ya ce domin ka shi ne annabi ya ce in kana so ka san ilimin gado ko je gurin da yake ilimin rabon gado barare ne a kai yawa kamar da a yanzu a cikin al'umma ma akwai akwai gidan da za a ce ba sun kware a raba gado in ka je gwale za a gaya ba ga gidan da suka fi kowane gida ke rabon gado to kaga wannan hadisin za mu gano abu daya daga ciki ko da dai ya baka ba wanda zai fito fili gine annabi alaihi salatu wasallam yana ba da sujudi tilawa wani lokaci shi da ka ce sunna ce mu sahaba kuma wannan ra'ayi ya fi kyau eh sunna ce mai kyau amma duk mai wayo da dabara in dai da furka da hali ai kamata ai kai domin an gaya ma su dai yana tsajewa da to ko dan zai nan kuka dai na yau to shine حديثي نقبا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أنا أنا أبي رافع عن كربو دقا واتو أبو رافع قال يتي صليت مع أبي هريرة العتمة لا يصلى إشائي يتي صلاة العتمة قال أبو هريرة فترى إذا السماء انشقت يتي سي أبو هريرة كان إذا السماء انشقت yana zuwa gurin wai za ku riya alaihim alquran la yanzu fata da jiji ba ya sujada kaga ana gaya ba in an karanta musu qur'ani ba sa sujjada to kai sai kai kuma gurin sujjada ne fa qultu sai nace ma hadihi abu rabi yace me haka kale yace sajadtu biha kalba abul qasim sallallahu alaihi wasallam yace kaga da kada nayi wannan sujjadar bayan baban al-qasim wato annabi yayi nayi sujjadar shi ba wala azalu abdiru biha hatta al-qaw ba zan guje ba ina yin wannan sujjadar ni ma kamar yadda annabi yayi har sai na haɗu da Allah ko kuma hatta alƙawu sai na je na haɗu da annabi alaihi salatu wasalam to ma kace zan da yake bana hadisi annabi ya wuce ya ha ba zai guje yana yi sai haɗu da ubangiji kaga inda baka samu idan zama wuce kai ne ni imam malik hadi ba za a ce hadisin da inganta ko da wani bukari muslim wataƙila shi imam malik bai riko ko kuma wato bai gamsu da cewa tunda bai samu annabi yayi da kansa ba zai iya dauka ya tafi a wannan ra'ayin ko kuma zai iya yiwa ma a ce hadisin bai je masa ba kamar yadda malamai suke kawo hadisi na gaba babi na gaba shine babu zikri ba'da sala ba'da sala babu da yake magana alaikum salam na'am na'am eh ai za ka kamar kamar wato dabarar da malaman harafi suke wannan dabarar ya kamata kai wannan dabarar ya kamata kai misali in mutum zai yi a ƙarshen suratul ikra kaga ƙarshen sura ne ko ƙarshen suratul nabi ko yawa to yadda ake yi shine idan ka inda za ka yi sujudu tilawa idan kai ka dawo sai ka tsora da ko aya ɗaya ne da zaka sura gaban ta ka ga wannan ya fi shawara da zuwa Qur'ani sai ka tsora da aya ɗaya ko biyu na suratu fi a gani sai ka tsara da suratu fi wacce ne wanda ya yi sai ka ce Allah ma ka ba ta ba ta wato a ta farko yi haka ya kamata na'am babu zikiri ba'da salah babu da yake magana akan ambato wanda mutum tunda kaji Allah ya ce alladina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah ala bi zikrillah tatma'innu qulub ala gaba ta malamai irin wayannan azkar da yake wa da ambatan ubangiji zuciya take samun mutuwa duk wanda yake ambatan Allah ambatan Allah ko shine duk wasu abubuwa da kake na activities naka kowanne ɗaya bayan ɗaya kana ambatan Allah ka san me ake faɗa wallahi za ka ganka cikin nutsuwa mutane duk a ruɗe kai baka ruɗe ba shine shine nutsuwar da ake magana duk an shiga ciwo ce amma Allah kai baka shi da abin da ya mutu ne yake faɗa cewa da sarakuna sun san nutsuwar da muke da ita da sun yaƙe mu da kokoguna don su ba da yin wannan da me yake samun da zikirin Allah shi za a ce ba an kai mutum kurkuku ya ke kara goma amma ya fito bai rame ba bai komai ba kawai kuma ya rubuta littattafai ko da tora mutum zai yi yanzu yana bukatar mutuwa za ku wahala ake da na ga wannan ke da yin da tora mata da wala ko wajen mace ɗalibin mutu sai a ta yi jira ta za a bu haka yi wallahi da wala ta yawa saboda shi kuma ɗayan laktara ne muna harkar MSS ji ɗani a gurin wato baba mala da mu ba tsohon tsohon wannan cewa ai wato da tora wani mataki ne da kana bar daki ba tunanin tunanin me za ka rubuta yace koya lubu ba ta zo ba a bar daki ba rubuta ta a bar daki kar ka manta ha ko ai mutum ya koma wani ne ka koma rubutu a bar daki to haka to abin da zai baka cikakken nutsuwa shine ka samu ka samu ambatan Allah duk irin da ake ambatan Allah da kai sai ka zauna lafiya to shine yake cewa ala bi zikrillahi tatma'innul qulub kamar yadda muka kawo wato aya sannan kuma kaga na bayan na annabi yana an Allah yana faɗa a cikin suratul isra wala taj'al bi salatika wala tukhatib biha wabtaji baina zalika sabila shi ma wannan yana magana ne akan wato falalan zikiri ake magana عن ابن عباس حديث نا 342 an bin abbas radiyallahu anhu ma qala kuntu a'rifu in idha salatin nabi sallallahu alaihi wasallam abdullahi da abbas yace ina gane annabi yayi sallama ya idan da sallah idan na biyo bi takbir da ne yin kabbara idan na fara biyo kabbara to annabi yayi da sallah to shine malamai suke magana anan at-takbiru kamar yaya mun zama an idan da sallah ta ake astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah wasu suka ce ai wannan azkarin zuwa ke kira at-takbir domin girmama Allah wasu kuma suka ce a tana nan akan yadda take idan an yi da sallah annabi yana cewa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ya kuma yi astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah Allahumma anta salam wa malamai sun tafi biyu wasu kace tana nan a yadda take yadda Abdullahi Abbas ya faɗa haka take shi za su ke cewa wanda suka ce haka take yadda ke tana cikin asunan mahajura sunnonin da aka kaura cewa yanzu ba a yi in an yi idar da sallah a yi kabbara uku wasu kuma ka ce a su ne dai wannan wanda kake yi a shi za ba su rubuta da duka wanda ba ba su kawo su ba to kaga duk wanda mutum ya gamsu da shi sai ka kyale je yi amma dai yawanci malamai da kuke duba da sai za ku ga ba sa kawo wannan takbir da amma hadisin da yazo da kabbara ko shakka babu ya inganta kwarai da gaske to kaga nan zamu gane wato ana son mutum ya rika ambatan Allah bayan sallah ko da ujiri ne da ya laga ba malam a hanya kai dan zamu zo mu ji irin yadda za a tsara a hanya kar kai sakaci da yanzu za ga wani ana iya da sallah zai dawaya wallahi sallah kuke yana shi kenan ba wajibi ba zikir ba zai ba wallahi ya gama kamata ya koda ka fita ka ce sallah kuke to kar ka manta cewa ana bin ka azkar na bayan sallah kuna gama wayar to ka dora duk da cewa ba haka aka so ba so aka ki fara yin azkar sannan koma waye ka saurare shi ka fara sauraron ubangiji astaghfirullah tunda dai za ka iya bada wujurin sallah kuke ai kike ran sai ka hakura kuma wani ne zai turo da alaƙa ko zai bada kuɗi ba ai ga wanda zai tankwara shi a gaban sa kake in tsoron sa kake ji ma ka ga yawa Allah ka nutsu ka ga Allah ya wani din na jin tsoron kawwa ne ya zaba mu alƙawari Allah ka san Qur'ani ya tuka zai tuka Allah kake ga yawa domin shine alwahidul qahar duk wanda ya fi karfin ka ga yawa Allah shi kuma Allah alƙawiyul matin ne mai karfin da ba a iya karya shi ke to amma imanin da gaskiya imanin yana jin cewa in na kira wallahi ban sale ka ba wallahi na fata wani sallah yake ba sai yayi ayyam ayyam dan kawai ruwa jirgin da kawo Allah ya samu dai to wannan shine wato abin da ya kamata a lura an so mamu da liman kowa yi kowa shi kadai mata da maza manya da yara da matafiyi da mazaunin gida duk ba a ɗauke masa azkar bayan sallah matafiyi ma ba a ɗauke masa ba sannan kuma an so liman ya bayyana dan ya tuna wa mutane misali ko da bayan yayi sallama ne kafin ya kire a microphone din da ya astaghfirullah wata kila kaga ya tuna wasu sai a ji a kai ya dan furta ko yaya sai a ji kada ya a zuciyarsa dan ya zanto ya tuna wasu don wani lokacin za ga wani ya shafa amma da ya ji wani uwa da ya yi to shi ma wato shi kenan tunatar da shi na'am sai babi na gaba babu istihbab at-ta'awudh min azab al-qabr babun da yake magana kai dai kafin mu wuce nan shine ana so mutum yayi yadda ba zai damu mutane ba karka da mutane shine ayat da na kawo ta biyu akan wato a falala wala taj'al bi salatika wala tuqafid biha wa tajibu ila zalika sabila a cikin suratul isra karka bayyana azkar ɗinka ko sallarka bayyana da za ta damu su kar kuma ka koyi wabtaji baina zalika sabila ayi tsaka tsakiya yadda baka damu kowa ba astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah Allahumma anta salam wa minka salam ba wanda zai tsika da mai in kuma za ku iya tuno hadisin Abdullahi bin Kai Abu Musa al-Ashari an tafi a tafiya ne ana tafiya ce rantu wato wasu sahabbai za a hauka abu hawa suna kasan har gada ba kowa ne ba za abun hawa ba kowa ne yake biya irin kiran hawa gada ba sai dai hawa ya ce gadan lado kenan haka zai ga wani a wannan gadar ai ta gandu da shi kana abun hawa kamar da wayannan shine zikirin da ake faɗa kar ka manta jin ran da zaka hawa gada ba wai bayani zaka yi cewa amma kun ku sai yake gani ka amma ga duka Allah ya fata wala kana hawa da ka zo hawa sai ka ce Allahu akbar Allahu kana wannan zikirin ba iya kana hawa ne fitikar hawa kake kana faɗa wannan da ka daidaita sai ka ce alhamdulillah kana fara yin slogan kuma kana din kilan kilan kake kana fara yin kasa kuma kace alhamdulillah wa alhamdulillah asako subhanallah subhanallah kana kasa wannan fa shine yake sa ka zo dukiya shine azkar kana yin tudu kasa kana subhanallah hawa sama kuma Allahu akbar domin domin kana hawa sama na gari kake a sama gidaje kake ba kai ne ka fara jin arrogance to ana so a ga ya ma cewa Allah sama yake da kai sannan kana yi kaza kake sarki ya tabbata da Allah ba ne to haka ta bai sai na ta hauka abu hawa sai suke faɗa da karfi Allahu akbar Allahu sai annabi ya ce irba'u ala anfusikum ku sauƙaƙa wa kanku bayan Allah fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba wanda kuke kira ba kurma bane kuma ba wanda baya nan bane haka annabi ya gaya mu innahu ma'akum wanda kuke kira yana tare da ku innahu sami'un qaribun annabi yake ku saurara wanda kuke kira ba mai ji ne kuma mai wato wanda yake kusa da ku tabarakatuhu wa ta'ala jadduhu haka annabi ya faɗa albarkatin wato sunansa wato ya kambaba wata ala da duhu sannan kuma wato girmansa ya kambaba har yau sunayensa sun masu albarka ne albarkaturat barkatu is asma'ullah sunayen ubangiji albarkar ta yawaita sannan kuma girmansa ya kai saboda haka kaga ka yi shi sannu sannu kar a daga muryar da za a damar da yau sai babi na gaba babu istihbabi ta'awu min azabin sabr babu da yake magana yake magana akan cewa lalle neman tsari daga azabar kabari mustahabi ana so ka yi ji a sallar Allah ya tsare mu daga azabar kabari domin akwai ta kun za akwai wanda suke karyatawa cewa ba azabar kabari ina ji yan amadiya ba ai akidar amadiya ai wace da ba banda su akwai wasu a cikin kira ba ce da azabar kabari ba me dalilan da ake kawowa na cewa akwai azaba kawai dalilai ana akwai a suratul sajda inda Allah yake cewa wala nuziqannahum min al'azab al'adila duna al'azab al'akbar la'allahum yarji'un Allahu akbar ya kamata dalibin ilimi ya rike wannan in yana da yin kalubale da wani zai ce ba bai ji da azaba kawai Allah yake wala nuziqannahum lalle za mu kankana musu min al'azab al'adila daga azabar duniya shine al'adila da duna al'azabi al'akbari wanda bata kai azaba babba ba ita ce azabar lahira to ce ce azabar duniya din kenan ita ce da azabar kabur la'allahum yarji'una dan su dawo su ba Allah sannan kuma bayan nan dalili na biyu shine suratul ghafir da Allah yake cewa annaru yu'raduna ko waja wa haqa bi ali fir'auna suwar azab sai ce annaru yu'raduna alaiha guduwan wa ashiya sannan sai yace wa yawma taqumu sa'a adkhilu ala fir'auna ashadda al'azab azaba za ta kewaye fir'auna da shi ka ɗan tawagar ta su al'azab mumunar azaba annaru yu'raduna 'alayha guduwan wa ashiya sai Allah yake wuta za a rika wato guduro musu azabtar da su za a rika yi safa da yamma kaga wannan a duniya ne shine a cikin kabari safa da yamma wa yawma taqumu sa'atu ran da za a tashi alkiyama kaga magana duniya akai mai adkhilu ala fir'auna za a ce ku shigar da fir'auna da ɗan tawagarsa domin ala fir'auna na taba gaya muku cewa ƴan amadiya suka ce fir'auna ba zai shiga alkota ba saboda ala fir'auna aka ce ɗan tawagarsa ne za su shiga a akidar su wannan ita ce babbar tushe cewa fir'auna ya gama shuka biyarsa shi dan aljanna ne zuwa akidar to kaga in baka bibiya makaranta sai su burba ka domin ga shi a zahirin ayar haka yi nuna ala firawuna haka ce sai ka ce ya lafi da kuma a ayar cikin suratul hud ya fi dumu kauma hu yawmal qiyamah ba ba aure da hukunta Allah ya ce shi ne a gaba ran da za su shiga wutar jahannama su gangaro cikin wuta ka ga ba da abu da shi kenan bi zal wurdul mawrud ko wane mutum shi ne a gaba shi ne zai jawo tawaga ranar alkiyama to guduwan wa ashiya shine safe da yamma a cikin filbarzan a cikin kabari ne Allah ya kare mu saboda haka shine dalilin da yake nuna za a yi azabar kabari to bara mu ga hadisi hadisi na 343 ana aisha radiyallahu anha qalat dakhalat alayya ajuzan to ana aisha tace wasu da tije guda biyu mata sun shigo guri na min audid yahud madina daga wato yahudawan matan madina yahudawa ba ku duba yahudawa sun shiga gida annabi alaihi salatu wasallam wannan yana nuna ashe zaka iya mu'amala da wanda ba musulmi ba musamman lokacin da ake zaune lafiya domin ga yahudawa sun shiga gida annabi alaihi salam ba laifi bane kana da makwabta kiristoci su shiga gidanka ba laifi bane domin ga yahuda na shiga gida annabi sallallahu alaihi wa sallam nana ya tace fa qala tali ina shigowa sai suka ce da ni inna ahlal quburi yu'adzabuna fi quburi sun yahuda ba ai yan wuta wanda suke cikin kabari kai ana azabtar da su fi kuburi cikin kaburburan fakadzabtumu fakadzabtu fakadzabtuhu ma dan ai ga tace sai na kare ta suna faɗa wannan tace kai ya kuke me yasa walam ulim an usaddikahuma kace ba na jin gaskata saboda ba na ganin gaskiya za su faɗa ban gamsu da gaskata su ba ban gamsu ba fa kharaja da suka fita a haka suka kyale ta ba da wa da kala alai aliyyan nabi sallallahu alaihi wasallam ana haka sai ga annabi alaihi wasallam ya shigo waje na injina na Aisha fa qultu lahu sai nace dai ya rasulullah ya ba ki Allah inna ajuzaini hakika ajuzaini wasu da tijai mata guda biyu wa zakarat lahu sai an batun mata labarin abin da ya ba cewa sun zo sun ce mun wai akwai azabar kabari faƙada sai annabi ya ce sadaka ta gaskiya suka gaya wannan shi yake nuna duk wanda ya faɗi gaskiya ka karba domin bai bayan shi dan ma ga yahudawa sun faɗa da an karba kuma kai shi dan ya faɗa aka ce sadaka ka wa huwa kazo gaskiya ya faɗa hadisi Abu Hurairah amma shi makareci ne shine duk inda gaskiya ta fito a karbe ta innahum yu'adzabuna azaban annabi ya ƙara mata yake lallai kuwa ana azabtar da ana azabtar da su azabar da tasma'uhul baha'imu kulluha duk dabbobi da kike gani a doron kasa suna jin azaba gaba daya duk dabbobin duniya da tsuntsaye da fari suna jin azabar da ake wanda yake cikin gabar Allahu akbar shi da aka ce Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa magabata yadda suke idan mutum yana da taguwa ta leda ta tsaya mata a cikin karfe da rafi to abin da suke yi sai su kai da makamata su sauri in sha Allah da ala kafin ka dawo ta yi gudawa musamman makamantar kafirai sai su je na sauri ta kafin ka dawo ta yi gudawa ne da samu shi ne magani abin da suke yi haka magabata ta bai da tabi'ai da tabi'ar tabi'in zuwa kan ciwo da buru da za ka tafi leda kaga dai da wahala ka dabba ce to sai a kai ta makabarta a daure ta ba ta ne ka kai makabarta a sace ma baka ce mu muka biya ba haka ba haka mu ba mu kuma ka karanta ba in za ka kai ta makabarta ka zauna a gurin su sallah ta kusa in an ka sace wa ragon ka ba ruwa da yawa to da ka ga wannan dalili ne da yake nuna akwai azaba kabari banda shi ma muna da wani ga hadisi dan za ku iya tunowa hadisin bukhari wanda annabi alaihi salatu wasalam yake cewa ana yi wa mutum biya za ana azabtar da su cikin kabarin da annabi ne da wanda baya tsarki ko annabi ya turo wani azirin da ta muku yace nau ma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi karim ariya wasu abin da suka yi ba babban laifi bane amma azaba ake musu a kabarin su kaga wannan ma ya ishe mu mun gaskata cewa ana azaba kabarin yace fa ma ra'aytuhu ba'du fi salatin illa ta'awwadha min azabil qabr daga ranar ban ƙara ganin ka yayi wata sallah ba fati ya nemi tsayi da azabar kabari ba ban ƙara gani ba tun daga ranar saboda haka wannan shine abin da ya kamata a kiyaye a gane cewa annabi alaihi salatu wassalam wato ya sanar da mu cewa akwai azaba kabari kuma mun yarda wannan shine ba abin da ya kamata a kiyaye na'am to sai hadisi na gaba wanda yake cewa okay shi wannan hadisin za mu koyi cewa lallai wato akwai ana so mutum ya rika neman tsari daga azabar kabari bayan ya yi tahiyya ke haka annabi ya koyar bayan tahiyya ake yi za kuma mu ji hadisin nan gaba kaɗan sannan yana tabbatar da mutum hadisi yana nuna mana cewa lallai tabbas akwai azabar kabari kuma imani da shi hakan wajibi ne sannan kuma azabar kabari jiki da ruhi rayuwa a abin da zai tabbatar ma da azaba kabari ne yasa mutum zai mafarki an biyo shi da ihu kuma ku ji ihu ko wani sayin baka ganin cikin musamman gwagware in kuna zaune da kuna kwance da za ka ji wani yana ta surutu ko kaza ko ka ji wani yana rusa ihu ko ko abin da ya kamata ko ya tafi ka dariya an yi wannan abin mafarkin yana nuna ma cewa akwai azaba kabari yana tabbatar da haka sannan hadisi yana yana nuna mana cewa annabi yana dawama kan ayyuka da yake babu ma yake azu min hu fis sala babun da yake magana akan abin da za a nemi tsari da shi a cikin sallah ana aisha qalat sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yasta'idu bi salati kana aisha Allah ya kara mata yadda tace naji annabi alaihi salatu wasalam yana neman tsari a cikin sallarsa wane mutum min fitnatil dajjal daga fitnatil dajjal rijal ba akwai rijal domin annabi alaihi salatu wasallam yana cewa babu wani annabi da Allah ya taba turowa ya zo ya mutanen sa gargadi ba ce sai ya yi musu gargadi akan fitilar rijal duka annabawa Abdullahi da Umar ya kawo wata ruwaya da yake cewa wata rana annabi alaihi salatu wasallam ya miki a cikin mutane yayi wa Allah kirari sannan kuma sai ambaci dujal sai yake cewa inni la umbirkumuhu yace ne muku gargadi akan dujal yace wa ma min nabiyyin illa wa qad anzarahu qawma babu wani annabi ba sai sai da yawa mutanen sa gargadi sai yake walakin ni saqulu wato gargadi akan dujal sai dai saqulu lakum fihi qawlan lam yaqulhu nabiyyun liqawmi ni kuma zan ga muku maganar da babu wani annabi da ya taba ga yawa mutanen sa to abin da zan ga muku shine ku sani cewa jidujal ido ɗaya ne dashi sannan kuma Allah madaukakin sarki ba ido ɗaya ne dashi ba domin zai zo ya ce Allah ne sai ne sun manyan fitilar dindal kenan idan kana so ka more ɗaliban ilimi hadisi ne dogo da ya kai shafi biyu ka koma wato ka je kan hadisin Nawwas ibn Sam'an domin shine dogon hadisi da ya magana kan dujal ka ji fitinar dujal a lokacin hankalin ka zai tashi Allah dole idan an faɗi dujal sau da tarika bayyana domin abin da yake dawo da na sau da hankali ke da ji an yi maganar dujal dan da nan zai ta shiga wani yanayi domin annabi alaihi salatu wasallam ya gaya mana muguwar sifarsa zai zo daga cikin illolin da zai afka wa mutane da idan ya zo wato zai ce shi Allah ne domin zai kashe raya abin da zai zo da shi kenan zai kashe ya raya sannan kuma bayan wannan wato zai zo da ƙoramu guda biyu ya ta cika baki yana faɗar abubuwa yadda yake so to shine annabi alaihi salatu wasallam ya gaya mana a hadisin nawas ibn saman yake cewa wato shi dujal idan ya tashi zuwa idan ya zo wato duk wanda bai yi imani da shi ba kowa ya ji ya kaje abin da zai fara yi kenan shi da annabi yace ina jiye muku tsoron dujal ya fito a tsakan kanun domin idan ya fito a nan lokacin duk wanda ya sake yayi ido hudu da shi to sai wanda Allah ya kare duk wanda ya karanta aya goma na suratul kahfi yana ganin sai karanta ya kiyaye ma'anar su aka ce zai kubuta amma ko kuma ya canja hanya amma in ka take ka biyo hanyar sa to akwai matsala sannan kuma wato shi halitta ce wadda take wato a matashi zai zo mai tuburbuɗaɗɗen gashi gashinsa a tuburbuɗe yana kama da annabi yace yana kama da wani kafiri da ake kira abdul uzza ibn al-qadim abdul uzza ibn al-qadim zai zo yana kama da shi shi dujal shi ne annabi yace to anan ne yace duk wanda ya haɗu da shi daga cikin ku to ya karanta wannan ayoyin sannan kuma zai zo yi kwana arba'in rana a kwana arba'in zai kewaye duniya saboda sauransa kwana arba'in ko ina zai je maka da madina zai je jira an sa mala'iku sun kewaye garin da zabaniyawa sun tsaya shi ma kuma idan ya je ya buga kujensa ya ta kiɗa yana ta jigantaka da zai na sai na za ta fito su bi amma dai shiga garin da ya wafi ta ba saboda haka idan ya zo a wannan yanayin kwana na farko daidai yake da shekara daya rana ta biyu daidai take da wata daya rana ta uku ka juma a cikin ta ci guda ce annabi ya ce sauran rana ko kuma irin naku sai wani da ya ce ya rasu da laya za mu yi sallah ke an ce rana ɗin tsawon shekara ne sai annabi ya ce za ku yi ta cikin zaruri kawai za a yi tawunawa yanzu kaza haka za a yi sallar shekara guda a kwana ɗaya la haula wala quwwata illa billah saboda haka zai zo yana ta wannan abin nan to sai wasu su rika guduwa su rika kuya sai rika bin mutane domin an ce a canja hanya sai rika bi yana can kan mutane ya tattaro mutane sannan duk wanda bai imani da shi bai kwace dukiyarsa kowaye in ka ga ya kyale ba dukiya ko ka yi imani to sai ya cika duniya da zalunci ana haka sai Allah baka hukin sarki ya saukar da annabi Isa alaihi salatu wasalam lokacin dujjal ya zo ya gama ma bai yi gurare da yawa sai annabi Isa ya sauko zai sauka ne a Dimashka a Syria akan wata hasumiya da ake kira Manaratul Bayda hasumiya ce da an ce Yahuda sun taɓa rushe a baya domin an ce annabi Isa ya tashi sauka a nan zai sauko kuma sai ya karkashe su kawai suka wuce ta da wuri duba babu amma kuma mai da ita saboda haka anan annabi isa zai sauka idan ya sako zai sako tsakankanin mala'iku guda biyu tsakankanin fukafukan saboda haka zai dafa fukafukan mala'iku ta gefe da gefe sai su ajiye shi a wannan wurin idan ya sauka sai sun fiyar da kansa sai ruwa ya rika sauka wato a ga ruwa na sauka daga kansa kamar da ya fito daga wanka daga gajinsa idan ya dago goshin sai ya kalli mutane kuma sai wani gumi ya rika fitowa kamar lu'ulu kamar diamond haka zai rika fita sannan yana numfashi duk inda ya numfashi iya ganin idansa iya inda numfashinsa zai tsaya to duk wani wanda yake mabiyin dujal da dujal sai ya mutu to shine ya tsako ya fara maganin dujal to daga nan annabi ta ce ta yi kun ga nan siriya ya sauka sai kuma ya nufaci ya ta yawo yana bibiya duk wannan yan dujar din yana maganta su sai kuma ya tafi filafi saboda duk wanda suke masu bin Allah kuma sun gudu cikin filafi cikin baitul maqdis sun kuya to sai sai kawai annabi ya yi yana zuwa daidai lokacin sallar asuba yana zuwa da ya kwankwasa koba ana zuwa sai a zo duk da firgicin da mutane suke kawai sai a zo a buɗe ana buɗewa sai su ga wannan annabi Isa ne kowa ya san shi me yasa saboda annabi mu kanmu ya gaya mana ya gaya mana zubar da hadisi da muka ji a bayan hadisin Isra me ce ce zubar sa wa zai iya tuno min da wannan sahabi annabi alaihi salatu wato annabi ya kwatanta mana yana gaba la hawla wala quwwata illa billah ba da laifi ba la haula wala quwwata illa billah an yi dilin kawai kenan a tura da yara tura akan wannan hadisin da wannan yake sahabin da annabi alaihi wanda har na yi bayanin sa daidai lokacin cewa matashin sahabi ke kyawa bi kaza bi kaza annabi yace kamar tsaya da annabi da sau da haka mun tsaya a nan sati mai zuwa nan za mu dora abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ya bai mana tun da ba a gano ba sati mai zuwa tambaya zai yi idan mai tambaya ba a faɗa ba sai faɗa amma dai bai kamata a manta ba saboda hakkin makaranta ne na'am shi ne a yi zan zo gabar kuka yanke karatun yanzu ai gabar zan zo za mu zo mutum ma zai babu har wato shi annabi ya kuma ya zai yi dominatin duniya a lokacin su kuma kun yanke karatu dama lokacin da yayi kuma gaji ba ku faɗa ba abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ya yaje mana muna roƙon ubangiji da sunayen sa kyawawa ko kun ta madaukaka dukkan mu da suke mana wasiya ya duni da alƙairi Allah ya biya mu da bukatu Allah ka nuna mana gaskiya da gaskiya ka ba mu ikon mutunta Allah ka nuna mana kariya da yake ka ba mu ikon mutunta Allah ya za mu gama da duniya lafiya Allah ya dauki sarki marasa lafiya gida da su da Allah wa lafiya mun da gida lafiya da kai da lafiya wannan da sai mana wasiya da addu'o'i Allah ka auka mu da addu'o'i akwai wata baiwa Allah da sai wasiya da addu'a cewa an kwasa da addu'a tana da matsaloli muna fata Allah ya dauki sarki ya yi mu matsaloli dukkan damuwa mu Allah ka sani Allah ya yi mana ina da kowa wani da suna yin kyawa wa Allah ka ba mu da wani albarka Allah ka cikin sarki ka nuna mana gaskiya gaskiya ka ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana kariya kariya ka ba mu ikon bude mata sallallahu alaihi wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين